Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabi wa manwala, subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta alimul hakim. Amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaikun salamu.
‘Yan uwa masu albarka ina mana barka da wannan lokaci daga birnin manzo sallallahu alaihi wasallama wato madinatul rasul da ke ƙasar Saudi Arabia a inda muka yi kamu na wani babban zakara. Sheikh Bashir Lawal Muhammad daga Zaria muka samu ya zo Umara ya zo ziyara da haka muka haɗu da shi don tattaunawa akan wata matsala da muke gani insha Allah za a samu fa'ida ta ilimi da kuma wato fito da al'amura yadda suke a ilimance. Allah ga malam barka da wannan lokaci.
Barka maka Allah.
Assalamu lafiya ya ayyuka jama'a.
Alhamdulillah sannun mu malam.
Sannu malam. A idan za ku iya tunawa masu bibiya a wannan shiri na batu akan sulhu da kuma ta'asilinsa a shari'a. mun tattauna a karo na farko da malam inda ya mana batutuwa tun daga kan tsakure a cikin matsalar ita kanta a tasirin da zuwa da kuma bayani a kan su suke sannan malam ya zama ya fara magana akan wasu lafuzza da malaman fiqhun shari'a suke magana a kai irin bugatu irin sariku da nabashu da makamantansu ta dai muka zo magana akan muharibun ne kuma Muna bayani kan buga.
buga yawa bugatu wanda ake ganin sun yi kama da kamar masu tawili kace kuma na Masu wanda ba su yarda da shugabanci ba amma suna da wata wata hujja da suka riya.
yawa to mala daga nan zaka ci gaba mana idan ka fara buga misali akan Yawwa.
uh, su abiola su shonika da sauransu To, to wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi sahbihi ajma'in. Yan uwa masu albarka masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah. Um, muna magana akan buga malamai kama al-Imam al-Qarafi a cikin littafinsa al-Furuq yake cewa in an ce al-bughatu sune waɗanda suka kiyarda da shugabancin shugaba amma suna da wata ƴar fassara ko wani ɗan dalili da suka makale shine muka buga misali da cewa kamar a irin halin da ke faruwa a ƙasar mu wani ai zaɓe ya ga kamar shi ya ci na'am Eh, domin har in hukumar zaɓe ba ta tabbatar da cewa mutum shi ya ci ba a dokar ƙasa eh bai ci ba.
bai ci ba Sannan na biyu idan ta sanar da cewa shi ba shi bai ci ba, Mm, to yana da damar da zai je kotu.
mm, Duk wannan an ba shi dama.
eh, In mun kal in mun ɗauki wannan ƙa'idar, mm, to har yanzu ba za a kira shi da bagi ba.
eh, Har yanzu bai kai matsayin bagi ba. Saboda ai har y- har yanzu ba a riga an tabbatar da eh, an kai ƙarshe ba.
da aiki.
Idan ya je kotu ya ta bin matakai Mm, tun daga tribunal court har ya kai mata- matakin ƙarshe Supreme.
supreme court idan su- supreme court wato kotun Allah ya isa ta Mm.
ƙarshe ta tabbatar da cewa ba shi ya ci ba yanzu shi kenan an kai to idan ya riƙe wannan ya ce shi shi ya ci mm, kuma ya ta ƙin yadda da gwamnatin da ita ce a kai tsawon shekaru hudun nan ba ha- ba ba hamayya ake magana ba A- a- a- a- hamayya wata ke yawwa, faɗiya a ba na man yanayin fikin dimokuraɗiyya wa ba ma demokuraɗiyya ba a fikihun zamani na fikihun fikihun malamai na a siyasar shar'iyya akwai wanda suke ganin halaccin hamayya mm, da ta'addudu al-ahzab mm, duk wannan da wasu masaloli ne kan mai shiga cikin su eh, kuma daban um, kar mu to kai shaku yawwa da zancen.
yawwa to to an supreme court sai ta ce ba shi ya ci ba kotun koli kotun Mm.
Allah ya isa kamar yadda mutanen gari suke cewa to daga wannan lokacin in ya ce bai yadda da shugabancin shugaban nan wanda aka ba shekaru hudu ba a irin matakin kasar mu Mm, to shine al-imam al-qarafi ya ce za a kira shi da me za a kira shi da babi tunda har yanzu yana da wani tawili da yake da shi eh, na'am.
ba shi fa an yi zaɓe ya kalli shi yake da sha'abiyya shi yake da jumhuru ɓangaren shi suke Mm, yawwa kuma ƙila talaka ma suna fitowa musamman harkar social eh, media yana- ana- suna fitowa eh, ana comment ta- ana cewa da zuga shi yawwa kaga tawili kenan Mm, wannan shine ake ce mishi bari so tari baya kafarta shugaban da ke wannan eh, abin nan din daga cikin Wanda- sharɗin sama Eh.
kai zama ya ce shugaban da yake kai kafiri ne mm, kai ya ce jininsa ya halasta mm, kai ya ce jininsa ya halasta to wannan kaga bagi kenan sai na hudu su ne khawarij na kawai.
ƙarshe su ne ƙarshe ke da su suka mataki na fi ƙarshe.
kowa fitina wanda su hukuncinsu ya shafi aƙida ma Mm, tunda kaga malaman firaq kai tsaye sun sa su su- su- suna suna ba suna sa suna yanzu da kamar da wasu ne za a kira hawaji khawarij su ne masu kafarta musulmai da halasta jininsu da kuma kin yi wa shugabanni biyayya yawwa kaga yanzu su yan tatsi ne waɗancan na da duk da waɗannan yanzu sun zo da wata sabuwar tatsinanci yawwa amma dai tatsinancin da na mai tatsinan marwa na kano to su ne waɗannan rediyo haramun ne sa maballi ka sa da maballi riga haramun sa maballi riga yin haramun buroshi haramun maka riga ka sa mai lin haramun ne cin abinci da cokali haramun ne haramun ne hawa mota haramun ne da sauran irin waɗannan abubuwa to kaga su sannan ba su yi da gwamnati ba ba su yi da boko ba.
To wannan ɗaya suke da irin 'yan ƙungiyar ansaru.
Yawwa 'yan boko haram, darussalam, boko ansaru, duk dai ga su nan waɗanda suke da wani.
Waɗannan fa 'yan zazzaki.
zazzakiya me sunanta ma IMM IMN IMN Islamic Movement of Nigeria kai tsaye ba za ka ce musu zo da su suna boko suna boko yanzu ma wani abu ya shiga gwamnati suna yi suna shiga gwamnati suna shiga cikin harkar jami'an tsaro amma waɗancan su ba sa yi daga suke koma kuma su yanke wa duk wanda yake tare da gwamnatin hukunci misali yan boko haram Allah maɗaukin saki ne misali ya sa lokacin farkon fitowarta har zama da su mun almajiransa dai mun yi mukabala da su ina jin wajen kala biyu mun yi a Zariya. su suka zo a ba mu bi su sannan kuma lokacin abin nan 2011 na yi wani rubutu da hausa da wannan taken boko halas ko haram tun lokacin ma ba a fara ce musu boko haram ba wallahi ina jin ya kai wajen shafi wajen kusan ko goma sha biyar ne sun ɗauki littafi sun ɗauki rubutun sun kai shi can maiduguri daga can aka yi min raddi sun kai shi har Maiduguri a wani lokacin. To mun yi zama da su daga cikin abin da suka faɗa mana ɗaya daga cikinsu an ce an kashe shi. Yake cewa yanzu tsakaninmu da su abin da ya rage shi ne suna da damar da suke hawa mimbari su kira mu su ce wa bada baina na wa baina kuma al'adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahda wallahi mu ya faɗa wa haka ce yanzu gaba da kiyayya sun bayyana tsakanin mu da ku har sai kun yi imani da Allah kaga mu yawa farkon ayar ba kenan daidai lokacin da muke wannan zaman suna zama da kafirai ba da musulmai ba a hukuncin mu a hukuncin su mu kafirai ne yawa to khawarij kenan suna da simat suna da alamomi suna da afkar daga cikin abin da malamai suka tabbatar suna cin usulul bid'a suna cin usulul bid'a suna cikin tuwasu na bid'a farko ita ce kungiyar farko da ta fara bayyana batacciyar kungiya a wadda take danganta kanta zuwa ga musulunci sannan tarihin tana faruwa ne na koma ne tun manzo Allah sama na dare kakansu Dhulhuwaisira wanda manzo sama ya kaso ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa i'dil ba ya adalci ce kai adalci yace fa inna hadhihi alqismata ma urida biha wajhu Allah subhanallah manzon sama hankalinsa ya tashi karshe aka samu cikin sahabbai ɗaya yake cewa ka banni ya ma'aikin Allah in filla wuyarsa yace aka kyale shi wataƙila a cikin ƴaƴansa za a samu waɗanda za su zo suna yin wasu abubuwa manzon sama ya ba su wasu siffofi ya ba su siffofi cewa yaqra'una alqur'ana wa la yujawizu taraqiyahum ko hanajirahum za su ga karatun alkur'ani amma baya wuce makoshinsu malaman mu suka ce ai la yafqahuna ma yaqra'u ba su fahimta abin da suke karantawa wallahi malam in ka kalli yan boko haram din nan na farko farko haka suke an bani labarin cewa akwai wanda ranar da ana ranar da aka kashe shi kwana yana karatun alkur'ani amma ba su fahimta aya za su ɗauko ta su fassara ta yadda suka ga dama abin da ya daidai da abu da ra'ayinsu su kasi da shi to kaga waɗannan su ne an same su lokacin da suka fi bayyana a fili shine lokacin sayyiduna ali radiyallahu anhu a matsayin kungiya wanda har sayyiduna ali radiyallahu anhu ya shirin yaƙarsu sayyiduna abdullahi dan abbas ya ce a'a ka banni in je in tattauna da su aka je aka tattauna da su su dubu goma sha biyu a wata riwaya a wata riwaya su dubu takwas aka samu rabi suka tuba rabi kuma suka ce a su suna nan algatu malam mu dan wata dajiya kaɗan masu batu akan sulhun nan suna yawan tattaunawa akan matsalar sulhu Hudaybiya kamar a matsayin wani ah, wato Asali.
namuzaci akan sulhu da kuma cewa in za a yi ko ma yaya ne za a haƙura kuma cewa ai Yahudawa ne ma annabi yayi da su sun fi waɗannan matsala kuma nagarta shi kuma annabi ya fi kowa nagarta babu wanda yake da sa akan wannan da ba Yahuda ba dai eh, abin da- kafirai kafiran Qurayshawa mm, yawa ɗayan kuma shine da eh, sahifan Madina mm, to waɗannan musamman da ita sulhu biya shin ta wani fuska ne za a kalle ta a mizani na ilimi ta zama ma'auni da za a dinga wato sanya mas'ala irin wannan akai mm. ita ita ita sulh Hudaybiya ai na farko ai haƙoƙan shugaban ne to
ba haƙoƙan talakawansa ba na'am haƙoƙan gwamnati ne ita gwamnatin ce ta ake neman ta yi tanazuli misali a lokacin gwamnatin Madina wa shugabanta manzo Allah Annabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam shine gwam shine shugaba alaihi wasallam.
da aka zo da shi da waɗannan kafirai da suka zo manzo sama ya zo zai yi zai yi umra Mm, mm, kuma ya faɗi manufarsa suka ce ba su yadda ba abu na farko da suka yi cewa suke su ba su yadda da annabtarsa ba ma mm.
an zo za a rubuta haza ma salaha rasulullah suka ce ba su yadda shi rasulullah ba ne ba su yadda da manzancin shi ba Inda ba sun su yadda yadda- ma ba za a yi wannan Bayan- takaddar ba Eh, ƙwarai da gaske.
kaga ɗaya kenan wannan haƙƙin haƙƙin waye Na shi ne.
haƙƙin sani Mm, na biyu aka zo kafin nan sunan Allah mm, aka zo aka sa Bismillah.
bismillahir rahmanir rahim suka ce ba su la na arifu rahmanan mm.
suka ce sai dai a sa bismika Allahumma a matsayin irin basmalar da suka saba da ita a jahiliya laqad basmalat laila badata laqituha fa ya habbaza hadha alhadith wa basmalu to sun yadda akwai bismillah amma ba su yadda da wa idza qila lahum ud'u ar-rahman wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa man rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura ba su yadda da Allah ar-rahman ba haƙƙin wayanan ya shafi wani haƙƙi na dan adam bai shafi haƙƙin ɗan adam ba malaman mu na usul na na, na fiqh suna da ka'ida suna cewa huququllahi mabniyatun 'ala al-musamaha wa huququ ghayrillahi mabniyatun 'ala al-mushahaha Mm, haƙƙin Allah ana gina shi akan yafiya ne mm, haƙƙin Allah Allah madaukakin sarki na yafewa mm.
ya yafe wa wani akan haƙƙinsa amma haƙƙin da ba nasa ba to Allah madaukakin sarki ya bar shi ne a tsakanin su masu haƙƙin Mm, ba zai yiwu ba har sai wanda aka zalunta ya yafi na'am.
har sai wannan abin da Malam Ibn Qayyim ya gina a kai kenan a cikin Ilamul Muqin a ƙarƙashin sharhin wannan wasiƙar ta Sayyiduna Umar radiyallahu anhu so duka babu wajahi tsakani sulhu hudaybiya haƙuƙun lahi ne haƙƙin Allah ne da na manzansa sallallahu alaihi wasallam amma haƙƙin haƙƙin haƙƙin haƙƙin ba haƙƙin ƴan adam bane a ciki ba wanda aka zalunta a ciki Wato- kila a makale da cewa in ɗaya daga cikin mu ya dawo wajen ku Mm, ba za mu mayar muku ba mm, in kuma kuna mu ya dawo wajen ku za ku dawo mu- za ku dawo mana da shi Mm.
ba still wannan haƙƙin Allah ne domin nan musulunta ake ba wani abu aka kwace wa dan adam eh, Wato dai kamar yadda sai na bakar ya nuna zurfin fikihunsa ya Eh.
ce wa Umar ka kyale shi. Shi Allah ya shi ya sani ɗaya wannan wannan sirri sani. In abu in ya ce a yi abu yawwa Allah ya yi kage yanzu shi fahimtar ma sayyidina Abubakar yana ganin wata qadiyya ce wacce take khususiyya ta manzon Allah Eh.
sallallahu alaihi wasallam Na'am.
in mutum zai yi istinbadi mai zurfi Mm, zai fahimci cewa sayyidina Abubakar a fikihunsa mm.
yana nufin cewa wannan duk khasaisul rasul ne.
Eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi ne ai wani abun da eh, Allah ya bashi- sa shi eh, cewa ga sakamakon da zai biyo baya mm, kuma a hanya sakamakon ya biyo Sosai kuwa.
to waye yake da wannan matsayin da shi zai faɗa mana cewa ga sakamakon da yi sannan tun da an kawo wannan ababin dajiya masu kir- kira zuwa ga sulhu su- da yawa sun fi fakewa da wai ikhlasinsu Mm,
tun da misali har na jin ɗaya daga cikin masu rajin kara sulhun ya fito yi rantsuwa cewa in ba dan Allah yake wannan aikin ba duk abin da yake nema a wajen Allah kada Allah ya bashi mm, to ai ka'ida biyu ake da ita a shari'a duk aiki na farko ba mujarradul ikhlas wanne ya bai mm.
dole ya zama kuma akwai muwafaqatul shar'i Na'am.
idan mutum yanzu zan zo in ce kawai in ta sallar dare in ce dan Allah in kirkiro wata ibada kawai in ta yin an tambaye ni ce wallahi dan Allah nake Mm, Kuma ya zama ko da gaske dan amma Allah.
dan kake.
Allah ne a zuci- ina kana jin zan tsira babu tsira a ciki domin ban cika shara'i na biyu ba shine mai asawab in ya kuna sawaban hatta cikin yan bid'a ko da da gaske abin da Kwarai da gaske.
ya itikadin su ai ka'ida ce ma suke cewa liman na fa'adu liman na fa'adu wa muke wa wa ka'ida su ce Mm.
wannan a cikin gulatu sufiya akwai masu wannan ra'ayin cewa liman na fa'adu kawai na fa'aluhu lillahi amma yaya za a yi kaifa na fa'al eh, ko man amara na bihi waye umarce mu da ni ba ruwansu da wannan ruwansu da ka'ida wannan.
to dole kuma ka'ida ce wannan so daga maganar sulhu sulhu shari'a ne tunda yana cikin shari'ar musulunci to shari'a ta yadda da irin sulhun da ake son a yi eh yawwa to, to, to kaga wannan kenan so daga hawarijawa su ne na ƙarshe a cikin waɗannan na'am yawwa dalilin ka wannan na san kai ma tambayar da kai kila namu dinnan da ake magana a sulhu da su su waɗanne irin mataki sai to abin da zai baka mamaki da yawa masu kira zuwa ga sulhun nan sun yadda ba su yadda a sulhu da 'yan boko haram ba na ji wasu daga cikinsu suna wannan magana Eh, ba ba su yadda a sulhu da 'yan boko haram ba to ai sulhu da irin 'yan boko haram a matsayin hawarijawa shine ma yake da asali
oh Ah, Sayyidina Ali da wasu waye yiwu ya yadda ai su al-narawan su ne mana eh bare da gaske su ne su ne aka aka aka ji aka yi wanda suka yi a- a- a- a- farko ai wannan tattaunawar da su ai sulhu ce eh wanda aka da kira Sayyidina musu- Abdullahi dan Abbas ya tafi na'am eh, ya je musu tambayoyi na ilimi bare da gaske suka yadda waɗansu daga ciki suka tuba waɗanda kuma ba su tuba suka zama suka tafi un- garin Harura'u Mm, daga nan ake ce musu al-Haruriyya mm, ko na'am to kaga sulhun sulhun asali mai hujja ma ai da waɗannan ɗin aka yi da irin su- da su aka yi Mm, sannan ƙasashen duniya eh, experiences da ake da su kamar sudan mm, ai da irin na 'yan boko haram suka yi eh Eh, na taɓa na taɓa gani an yi fira da eh, kafin sudan ta ruguje lokacin umarul bashir na'am lokacin umarul bashir kafin a rusa gwamnatinsa um, shugaban almajma'ul fiqhi nasu a lokacin wannan wannan malamin nan khatibin nan eh, dok- al-ustaz dr isamul bashir shi ya shugabanci eh, tattaunawa da su mm, Ya- da gwamnati za ta ɗau mataki a kansu na bindiga bindiga harbe su a a Mm.
mataki su suka su suka shi ya shiga tsakani ya ce gwamnati ta ba shi izini ya gwada kuma aka yi aka ci nasara nasu nan ba muna cewa gwamnatotan mu su yi sulhu su Mm.
suka san wannan kuma su yi wanda a cikin shawara dai muna ajiyewa cewa ga yadda ya kamata a yi tun asali na'am to to su dai sun yi wannan mm, kuma sun ci nasara a nasu Mm.
sannan a ƙasar saudi arabia nan da nake ciki ai an yi an yi wannan wani abu- nan an yi an samu an samu an samu an samu masu yin wannan ra'ayin na Mm.
kafurta gwamnati an yi lokacin su al'allama bin baz rahmatullahi alaihi su suka yi kuma waɗannan matasan suka suka tuba a gabansu Mm, suka ce sun yadda su- su- su malam bin baz su zama su ne shaidunsu a gaban Allah wanda gwamnati hukuncin ta yanke musu shine duk wanda aka kama kawai hukuncin kisa ne wanda wasu daga cikin su da yawa Allah ya taimaka suka tuba sai suka zo suka zama farfesoshin jami'a Allah.
wanda lokacin sun yi wannan rigimar da tawayen da ta da ƙaya bayan lokacin wasu su suna jami'a farko farkon shigar su jami'a Mm.
amma daga baya sun zo wasu su ma har su rike ministoci
sun zama manyan kwarai da gaske sun mutane a zama ƙasa wasu mas'ulun.
in kuma ba su yi a ƙasar ba to sun yi wasu sun ba da gudunmuwa a wasu ƙasashen da Allah ya kaddara a su wasu tafi can fannonin ilimi.
su je su zauna to kaman a kudancin Najeriya za ta mana Yawwa.
akwai yan yan yan masu sata mai ɗin Yawwa.
yan bakari eh da kuma yan eh, mai sunan su biyafar kuma kamar su ma waɗannan Su ma- ai bugatu ne eh kuma su ma an yi sulhu da su yawwa an yi sulhu da su eh to su ma sun fi kama da bugatu su sun fi kama da bugatu ai su ma suna da tawili eh ne tawilin su ba su yadda da gwamnati ta ci gaba da yin abin take ba saboda sun ce an bata musu lardin su eh arzikin su ana ta kwashe musu a- arziki a- kuma a- an ki a basu wannan eh an ki a basu haƙoƙin su na'am so da ka suka fito su bari su masu tada kayan baya in an zo sai su tada bom a bom a abin nan Mm, a- a- a- a rijiyar mai mm.
ko kuma in an ɗibo mai tanka su kwace Kwace da jiragen sauran ruwan su da ji sauransu.
abin da suka Eh, su rika kwashe jiragen ruwa na mai mm.
da sauran abubuwan da su ko su ce sun hana Kuma ma ma- a yi a yi kuma haƙan mai maƙarnasu ɗin a kenan.
wajen eh yawwa to duk sun yi wannan amma kuma an yi sulhu da su lokacin marigayi shugaba yan adu Allah ya gafarta masa amma duka wannan na tabbatar da cewa ba malamai bane fa ba da shari'a gwamnati ta yi ba ba malamai kuma gwamnati ta kalla gwamnati maslaha ta kalla ba malamai shari'ar musulunci ta kaiwawa ta ce a duba ba wanda na kosa mu kai wannan wajen na'am wanda ni ina ganin a fahimta ta shine halli amma mu bar shi sai a duk a gama tattauna sai mu fito da wannan wannan muna da yawa kaman yawa a jami'a muna wato theoretical kwarai framework da gaske eh wato abin nan abin nan at-tanzir ko kwarai da gaske at-tanzir kafa Kwarai da kai ga bugar gaske.
tatbiki Eh, to za ta malam yanzu a ka ka- ka rakkaza akan cewa waɗannan da su ne muhallin eh, tattaunawa mu wato su ne abin tattaunawa akai a Najeriya yanzu sun ba a tantance su ba ai malam to mu tantance su amma kace Ai, ba sun mu- buga ma da muharibin yawa yanzu malam mu je ga wannan kai mana tantancewar yanzu a- a- a naka ijtihadin ko a naka a- abin nan wato hangen da nazarin a ina za a saka su To mu abin da muke kalla shine wannan mas'ala gaskiya ba mas'ala ba ce ta afrad.
ba eh, ba tauji ne na abin nan.
Gaskiya ni ba na ganin ta zama mas'ala ce da afradun nasi tula fiya.
Mm, Mas'ala ce da ake bukata alal aƙalli a samu alfatwal jama'iyya.
na'am.
Alfatwal jama'iyya a fiƙihun zamani Mm, yana nuna ce yana nufin cewa ko da ba a samu ba zai yiwu a sami ijma'i ba, mm, ko a samu wasu malamai da aka yarda da su.
mm, misali kasashen duniya suna da almajami'ul fiqhiyya suna da diyarul ifta a wannan kasar da muke cikin ta a yanzu kasa mai tsarki Allah ya kara mata eh, tsari amin Allah ya kara mata daukaka suna da waɗannan lijan din suna da allajnatu ad-da'ima Eh, bil ifta eh, suna da ko kuma- suna da almajma'ul fiqhi eh, wanda ke ƙarƙashin rabitul alamin suna da kuma islami kibar ulama yawwa suna da hay'atu kibaril ulama wanda Eh.
suna cikin su ne su ne su ne suka su ne suka ke da suka farɗi na haɗa fatawa a- a fatawa lajina din Mm, lajina da'ima to kaga su in ka tafi masar suna da da- da- darul ifta mm.
suna da darul ifta kuma a ilmi Najeriya muna da shi mu ma muna da shi amma dai namu kaga ba yi da ba yi da wani nufuzi to yanzu bayi da kama a kuma wata Najeriya sufa.
ba ta malam to amma muna da irin Center for Islamic yawwa Studies kafin su ma ko ai yanzu misali muna da bangarora guda biyu wanda gwamnati tun ta yarda da su Mm.
kuma ta- sun haɗo duk wani malami a kowane irin mashrabi yake irin da masu sai yawwa na farko ba ma jama'atu ba eh supreme council sun kansu Eh.
for Islamic Affairs wanda Ita sarkin musulmi ke sarkin shugaban musulmi kaci kenan, eh.
sarkin musulmi ke izala jamaati zata bi da wai kawata suna da bangaroranta guda biyu Mm.
duka suna da wai- suna da wakilci a ciki Mm.
ana gayyata su Tijjani taruka suna da wakilci.
Fitiyanu suna da shi yan jundun ne ko Eh.
suna da shi yan Eh.
kadiriya Eh.
suna da suna da wakilci a ciki wanda kawai a Najeriya wanda suke intima'i zuwa ga addini musulunci ba su da ina jin kujera a ciki su ne yan shi'a Eh.
wanda su ba su yadda ma da sarkin musulmin ba in ya ranar sallar su ma daban Eh.
ranar ɗaukan azumin su daban kaga su yanzu kana ba ganin ganin kamar wannan to ni su nake na farko kenan na biyu wadda ta yi kama da su kuma gwamnati yanzu na jin maganar ta ita ce Supreme Council for Sharia in Nigeria wanda da kaga sunan su Supreme Council for Sharia Implementation Eh.
in Nigeria to an cire Shin sai su implementation na fiyu ta su Dr. Ba, Dr. Bashir Dr.
yanzu shine Bashir.
shugaba Okay.
Nafi Barista ba Barista Nafi Babu Ahmad Shine sakatare.
shine sakataren su to ita waɗannan zaman kanta take kenan.
zaman kanta suke mustaqilla Eh, ce mustaqilla ce eh to ga ta malam ko za ka dan eh, sha ruwa sai mu koma sai ka Sai mu sha tattauna mana duka.
akan wannan to Ah, shi kenan babu babu na- damuwa to ya- a- wato Eh.
yanzu mun fara magana akan yaya za a dabbaka wannan abu yawwa kai a ganin ka ya kamata ya zama wato a malamai ne na kwarai al'umma da gaske za su yi wannan abin a hukumance kwarai da su gaske ba da shawara Mm.
a masu kallon mu da sauraron mu bahaushe na cewa laifin daɗi karewa amma daɗin bai kare ba insha Allah yana nan zuwa a cikin kashi na uku na wannan shiri insha Allah za ku ji mu da ci wata tana da malamin namu akan wato mahangar shari'a game da wannan mas'ala ta sulhu da yan ah, ta da kaya baya a arewacin Najeriya wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh